saba'in da nan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنا زكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما أن مكسابة يوم شدة وتر رمضان na hijirar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1444 wanda zo daidai da 28 ga watan uku 2023 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki kamar da muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba a muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratul hud alaihi salatu wassalam mun kuma karanta inda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wato kenan da mutanansa da kuma wato kenan gwagwarmin da ya faru tsakaninsa da su ci gaba da wannan kisa sai Allah madaukakin sarki ya jingina wannan kisa da ta dan uwansa shine annabi Lutu inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim walamma ja'at rusuluna lutan a lokacin da manzanninmu suka zo ma annabi lutu alaihi salatu wassalam si abihim sai ya zama wato kenan ransa ya munana a dalilin zuwan su wa daqa bihim zar'an sai zama kirjinsa ya takura a dalilin su wa qala hadha yawmun asimun sai ga shira cewa yau fa mun haɗu da rana wadda take mai tsanani a gare mu nan yi kubiru ta'ala an kudu mai rusulihi allah maɗaukaki sarki yana ba mu labarin yadda manzanninsa suka zo minal mala'ika ta cikin mala'iku ba da ma'alamu ibrahim bayan sun shelanta ma annabi ibrahim bi halakin cewa za su zo za su halaka mutanen garin annabi lot wa fara kuhu bayan sun rabu da annabi ibrahim din wa akbaruhu bi ihlaki la ilahi qawmut sun bashi labarin cewa lalle Allah madaukake sarki dai halaka mutanen annabi lut hadhihi laila a cikin wannan daren yau din nan yau karshen su ya zo shi fantalaku min indihi sai suka fita daga gidan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a nasa garin sai suka tafi fata lutar sai suka je garin annabi lut wa huwa alama kila fi ardin lahu yadda labari ya zo mana shine cewa annabi lutu lokacin da mala'iku suka je yana gona yana aiki wato gidan wakila fi manzilihi amma wani kawai ya ce a gida yake wa waradu alaihi wahum fi ajmal surati sai suka zo gurin annabi suka gangaro zuwa gurin annabi lutu alaihi salatu wasalam sun sha ado a cikin haika wadda take mafi kyau da kuna lahayatin shabban hassan wanda suka zo akan sifa irin ta samari wato kenan matasa kuma kyawawan mutane hassan lujo masu kyakkyawan fiskoki iftila aminallahi wannan kuma wato kenan jarrabawa ce daga gurin allah madaukakin sarki walahul hikimatu wal hujjatu al baligha Allah madaukakin sarki hikimar da ta sa ya zo da waɗannan mala'iku a sifan mutane a sifan samari a sifan kyawawan mutane masu kyawawan fuska wannan hikima wadda take ta kai matuka Allah madaukakin sarki shi ya san wannan hikima don haka fasa'a fasa'ahu wannan lamari sai bata ma annabi fasa'ahu sha'anuhum wannan lamari na sha'anun wayannan mutane sai bata ma annabi wato kenan lutu wato kenan zuciya wa zaqat alaihi nafsuhu sai ya zama ransa ta takura bai ji daɗi ba kenan bi sababihim a dalilin zuwan waɗannan baƙi da suka zo masa a sifar samari don bai gane mala'iku ba ne wa kashiya ya ji tsoro a gare su illan ya zifin idan har annabi luɗe bai karɓi bakuncinsu ba sai ya ji musu tsoro an ya zifahun a hadin min ƙaumihi kar wani mutum a cikin mutanen garin ya zama ya karɓi bakuncinsu don haka bayana luhun biso ya zama ya sadar da su da wata wata gidan cuta wadda za ta same su wata gidan sai ya ga cewa haƙƙinsa ne lalle-lalle ya karɓo yanar mutane ya bakuntar da su saboda shi shi kaɗai ne wanda zai iya ba su wato kenan kare da ta cancanta a ba su idan ya ba da dama wani mutum wato kenan ya sauke su to zai iya samun matsala kamar malam yana so ya karantar da mu cewa anan idan kana da wata dama da zaka kare wata cuta ka ta samu wani mutum ko ka ta samu wasu mutane ko kuma kana da daman da zaka ba da kariya dangane da wata barna kar a yi ta to lalle wajibinka ka zama ka ba da wannan kariyar ko kuma ka yi amfani da wannan damar wajen ba a cutar da wannan mutanen ko wannan mutanen wannan mutumin ko wannan mutanen ba ko kuma wajen ba aiwatar da wannan barnar ko kuma wato ginin zalunci ma da kana da abin kaga hankalinsa sai tashi sai ga ce wajibi ya karɓi bakuncin su saboda kar wani karɓi bakuncin su ya zama ya cutar da su don haka yake cewa haza yawmun asibun wannan rana ce wanda take mai tsanani wato kenan a gare ni Abdullahi dan Abbas da waninsa wato kenan suna cewa haza yawmun asibun din ai haza yawmun shadidun shadidun bala'u yau rana ce wanda yake akwai musifa sosai mai tsanani akwai bala'i a cikinta ma'ana akwai ibtila'i Allah madaukakin sarki zai jarrabe ni kuma zai jarrabe waɗannan mutabbakin da suka zo wa zalika abin da yasa ya faɗi haka annahu alima annahu sayudafi'u anhu ya san cewa waɗannan mutane zai ba su kariya ba zai bari a cutar da su ba wa ya shukku alaihi zalika kuma yin hakan wato zai zama matsala tsakaninsa da mutanen garin hakan ne zai takura shi wa zakara katada malan katada ya bada labarin cewa annahum atauhu sun zo gurin annabi lutu su wannan mala'iku wa wa fi ardin lahu a gonarsa don haka fatadayyafu sai suka nemi saukar bakin su nemi suka nemi ya karbi bakuncin su fastahaya minhum sai ya ji kunyar wa'annan mutane fantalaka amamahum ta ga ce to shike na ba matsala ku zo mu tafi gida na zan sauke ku amma sai ya shiga gaban su yana tafiya saboda wata kenan ya ba su kariya wa qala lahum fi asna'i dariqi a lokacin da suke tafiya daga gona ya ba su aikin da yake a gonan ya kama hanya suna tafiya da haka sai ya zama suna lokacin da suke tsakiyar hanya sai zama kalma'urid da lahun bi an yansarifu anhu kaman wato kenan wanda yake bashi ba su ne mai kau da kai gabanin su ne wato kenan zan tafi amma kuma ku biyo ni kamar zama kamar tafiyar mu wato kenan ba ɗaya ba ne kamar yadda sayyidina ali yayi wa wannan wannan sahabin abu zarin ligifari lokacin da ya zo musulunta so zan tafi amma ka bi ni a baya saboda akwai matsala in ka ga na sun kuya ina taba ina gyara takalmina to ka fece saboda akwai matsala to shi ma haka ma hakan nan ya tafi innahu wallahi ya haula'i ko eh ya haula'i ma a'lama ala wajhi al-ardi ahalu baladin ya ce shi wallahi yadda ya sani a iyaka saninsa a fadin duniyan nan a yau babu wa'yansu mutanen da suke akbath min haula sama da wa'yannan mutanen duk duniyan nan in ji annabi lodi duk duniyan nan a yau babu mutanen da suke mummunan aiki mugan mutane kamar wato kenan wa'yannan mutane sun mamasha kalilan sannan sai ci gaba da tafiya kaɗan sun ma'ada zalika alaihi sannan sai sake da wani ce abinda sake dubin ku a hankali hankali shi duk duniyan nan wallahi ba mutanen da suka fi wa'annan mutanen muni da aikata wata kinan barna hatta kararrafu arba a marratin sai da ya ga wa'annan mutane wannan samari da suka zo masa wannan maganar so hudu kala kata da tu kala kata da yake cewa kad kanu umiru allah yuhlikuhum Allah madaukakin sarki dama da mala'ikun za su taho ya ba su umarnin cewa in sun je kansu kuskura su halaka wannan gari hatta shada alaihim nabihum bizalik har sai annabin su da kansu ya ba da shi da cewa waɗannan mutanen muggan mutane ne kuma aikin da suke yi wato kenan mungun aiki ne in annabin su ya faɗa sau hudu shaida ta tabbata kenan akan su kenan ko to saboda haka halaka ta tabbata a gare su da ya ba da shaidar nan sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku to shi kenan da hakan nan ba za ta abin nan ba wa qala suddi malam suddi ke cewa karajat al malaika min inda ibrahim na hawa qaryata lut malaiku sun fito daga gurin wata riwaya ke da muke karantawa sun fito daga gurin annabi ibrahim a garinsa sun tafi wato kenan garin annabi lut don haka fa balagu nahar sadum sai suka zo bakin kogin wannan garin da ake kira sadum sai suka zo sun zo su nisfin nahar kamar sha biyu rana haka wala ko bint lut sai suka samu yar gidan annabi lut taski tana bayi a lambu faƙalu sai suka ce mata ya jariya man manzilin suka ce mata yake ba ina za mu samu masauki ina ina ina ina wannan masaukin waye ina ne za mu samu masauki wanda yake mai kyau wato ma'ana shi yanzu ba annabi lutu suka samu a gonar ba yasa suka samu tana budewa bayan ruwa yana shiga nan tana bude ruwan yana shiga nan yana hakan nan in ko kuma tana amfani da jigo irin na da tabbadi na sai mota din nan ta daga ta danna ruwa ya dago ta juye ta sake jawa ta kan fito hakan nan ruwa ya zo ko kuma tana ɗiba a cikin wato kenan sikaya tana zuwa tana zuzzubawa a jikin wato kenan dabino ko kuma abubuwan da aka shuka kamar wanda yana so ya nuna mana cewa ya halatta mata za su iya yin aiki na neman kai da na neman rufin asirin kai da sauransu ko kuma da aka ce asma'u yar gidan sayyidina abubakar matar zubairu bin awwam takan tafi jeji ta yanko ciyawa ta kawo a dokin mijinta shine zubairu bin awwam kenan ko fakalat ta suka ce musu to nan ina za mu samu masauki sai ta ce musu makanaku ina roƙonku ku tsaya a nan ku jira ni a nan gudun ai makanaku ai ilzimu makanaku hatta atikum dala ku tsaya a nan zan zo muku yanzu ina zuwa zan zo ba ku amsa wa fara kada alaihim min qawmiha ko min qawmiha fa ta abaha sai ta rabu da su sai ta rarraba su ta bukwai su ce wannan nan wannan nan yadda dai ba za su dauki hankalin mutane ba sai ta kama hanya sai ta tafi gurin babanta fakalin sai ta ce masa ya abatahu ya babana adrik fitiyanan kai maza maza da Allah ka zo ka cici wa'ansu samari da na gani ala babil madinati a bayan gari ma ra'aitu wujuha qaumin wujuha qaumin ban taba ganin mutane da kyakkyawar fiska a hasana minhum wanda ta fita waɗannan mutanen kyau ba samari ne zambada zambada ta haka ban taba ganin mutane masu kyau wato kenan irin su ba don haka don Allah ka je ka taimake su la ya akuzuhum qaumuka saboda kar mutanen ka ka riga ka san mutanen ka sana'ar su suna bin maza to yanzu ga maza samari sun zo yara matasa kuma kyawawa suna kasu je su cutar da su wakana kawunku su kuma mutanensa sun kasance na hauhu an yi zifa rajulan sun ja kudinansa don dama da daren mutum ya zo ya ga alama mutumin kirki ne maza maza sai ya zai karbe shi sai je zaunar da shi a gidansa sai zaunar da shi a gidansa sau da haka ba zai bari a cuci wannan mutumin ba haka yake to sai suka ja kunna su cewa da zarar mutum ya zo garin da suka maza maza ka je ka soke shi a gidanka to kar mu kare shi duk samarin da suka zo duk mutanen da suka zo a garin nan babu ruwanka da haka sun ja kunnansa fa qalu kalli anna suka ce ba ruwanka ka rabu da mu falan da ku rajala mu ne za mu rika saukar da baki in sun zo musamman ma mazaje don haka faja a bihim falami alam bihim sai ya zo ya tafo da su ba tare falami alam bihim ahadun ba wani mutum ɗaya da ya san su cewa ya tafo da su ya tafo da su illa ahli baiti sai dai mutanen gidansa dan dama yarsa ta sani ko tunda ita ta je ta gaya masa sai su lalo da su ya kawo su gidansa fakarajat imratu bayan ya kawo su gida a boye matarsa to tun da ya kawo su gida kayan matarsa za ta gani ko sai matarsa sai ta gansu don haka fa akbarat kawo mahawa sai ta je ta faɗa ma mutanenta ta ce kai ba ku sani ba ayo gida garin akwai akwai akwai dambarwa me faru ayo mai gida na ya sauki wasu samari kyawawan mutane faja'u ya har'una ilai sai gashi sun tabo da gaggawa hankalinsu a tashe idansu ya kada saboda wannan abu da Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da shi na bin maza saboda haka sai suka tawo ya har'una ilai ko suna gaggawa ay yasra'una wa yuharwiluna na ce ihra shine wato kenan gaggawa da take tsakanin sassarfa da kuma wato kenan tafiya a hankali suka tabo suna harwaluna a min farhin ko saboda farin cikin su bi zalika da wata nan kasana sai suka ji daɗi da haka maza maza suka azumi kowa ya zo ya kama nasa to mu je
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد الله بدأ كنت تركت وجاءه قومه قومه سيدا متعنسا وتكنن سنزو مسا سنكام هنيا سنتو يحرقونا ko yuhrahuna suna gaggawa ilahi zuwa gare shi kuma suka kama hanya da gudu gudu da gudu gudu da sauri sauri wa min qabla ka bi amaluna sayyi'at kuma dama can kafin zuwan wayannan mutanen sun kasance suna aikata aiki wanda yake muna mummunan aiki aiki su kenan kullum wa min qabla ka bi amaluna sayyi'ati ai ma'ana lam yadal hadha min sajiyati wannan dama can dabi'a su ce halin su ne al'adarsu ne ba su gushe a cikin wannan ba hatta uku zo har lokacin da aka kama su da laifin ko mala zalika suna nan akan wannan laifin dama can ɗabi'ansu ta haka da suka sai ce musu a ƙara ya ƙaumi annabi lot alaihi salatu wasalam sai ce musu ya ku mutane na me yasa ya ce ya ku mutane na dan ya jansu a jikinsu ya tausasa musu ya nuna shi yana tare da su saboda su ji daɗin karɓar maganarsa ya ce ya ku mutane na haula banati sun zo su ƙwalo-ƙwalo sun fitar da abinan da su cewa mun ga samari a gidanka don haka ka ba mu su kawai za mu tafi da su wajen mai abin da muka ga dama da su sai ce musu abu zai yiwu ba suka ce ku sai ya yiwu ya ce kuma ba zai yiwu ba shi ne ce musu ya kawai ya ku mutane na haula ibanati ga 'ya'yana ko kunna ‘ya'yana mata kunna tara lako su ne su kuma sun fi tsarkakuwa a gare ku namiji ya je ya auri mace ya fi tsarki a kan ya je da namiji ɗan uwansa ko yawwa saboda haka yushi duhun yana wato kenan shirya da suna kokarin nusa da su ilani sa'in zuwa ga wato kenan matansu ai wato kenan fa inna nabiya li ummatin fi annabi wato kenan in ka dauki annabi a matsayinsa da tsakaninsa da al'ummansa bai wanda litil walidi a matsayin uba yake don haka ma'anansa da ya ce haula ibanati ba'ana wa'annan 'yan matan cikin garin nan duka 'ya'yana ne tunda shi ai uba ne kenan ko Allah madaukakin sarki yana magana dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta wato gidan da biyayyar mu'minai a matsayinsa na uba kai matansa ma umomin su ne mijin mako ai baba ne don haka annabin Allah yace musu wayannan matan garin nan duka 'ya'yana ne mata ko aure su shine wato kenan ya fi muku wato kenan sarki wata riwaya suka ce a yana nufin wato kenan 'ya'yansa domin yana da 'ya'ya guda biyu a wata riwaya aka ce 'ya'yansa mata wato kenan guda uku sau da aka ce musu ga 'ya'yana mata ko aure su hakan din ya fi sarki a gare ku saboda haka ba zan yarda ce abin ba ku wannan daman dangane da abin nan ba wasu riwayar kuma sun nuna cewa wato kenan idan ce haula ibadati hunna adaru lakum yana nufin wato kenan su suna musulmi inda abin da dan bada iska su shi annabi lodu da 'ya'yansa mata guda biyu ko uku suna musulmi wayancan kuma kafire ne amma sai ba da izinin yace a aure su ko haula ibanati kunna aqaru lakum ga ƴaƴana mata su suka fi tsakakuwa wato kenan a gare ku to me yasa zai ce ga ƴaƴansa mata su zo su aura sai suka ce a'a ba wai riwaya ta farko kenan ba wai ya ce su aure su bane kaman abin da yake nufi wato kenan kaman ka ce mutum ne zai ɗabi kuɗin wani ya ci sai ka ce wasu aikin alade ya fi maka ya halatta ya ce alade ai da ka ɗabi wannan gara ka ci alade ma ya fi ko yawa da ɗiban dukiyan wani da cin alade duka wani ne halal sau da haka ba halal ne ya aure su ba kamar ya gaya musu a wannan babin ne haula ibanati kuna dalu lakum yawwa wannan kenan wasu malamai suka ce a'a a daidai wannan lokacin shari'ar musulunci ta wani lokacin ba ta hana musulmi ya auri arni ba ko kuma arni ya auri musulma ba ba a hana ba kamar yadda za mu gani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka dan gidan abu lahab ko ya auri yarsa sannan abul as shi ma ya auri yarsa wayannan mutane duk ba musulmi bane daya ya auri zainab abul as kenan da ya aure wata gidan kanwar zainab matan 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam har ma sun aure su kuma hatta lokacin da musulunci ya zo ita wannan zainab din da take dare annabi sallallahu alaihi wasallam bai bata auren ba shekara goma sha uku zainabu tana musulma amma abul as bin rabi'a shi kuma yana arni amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bata auren ba har sai da aka yi hijira shekara guda aka yi yakin uhud aka kama shi a cikin wanda suka zo su yaƙi musulmi tukun sannan ya saduda ya musulunta to sau da a lokacin shari'a ba ta zo da hannun wannan bako to amma daga baya fa shari'a ta zo da hannu sau da a yanzu wanda ba musulmi ba mushirki ba zai auri musulma ba ba mushirki ba ko kirista yanzu ko kirista ko bai hude ba zai auri musulma ba domin darajar ba ɗaya ba ne duk da cewa an yadda musulmi ya auri kirista mace an yadda musulmi ya auri bai hudiya mace amma duka a babin wato kenan dai wani dalilai kamar ana ga za a iya jawo hankalinsu su musulunta ko wani abu makamancin wannan amma ba haka ba 'ya'yan musulmi ma ga suna yayin muka iya da su ko ‘ya'yanmu musulman ga sunan sun rasa mazaje shi za mu je mana aura kiristan da bata musulunta ba Allah ta'ala ala to annabi lulu ya ce musu haula ibanati hunna alharu lakum wannan ‘ya'yana ne mata ma'ana maganar da tafi karfi shi ne cewa matan gari ‘ya'yana ne na mata a matsayina na annabi don haka su suka fi sarkakuwa a gare ku ku je ku aure su kamar kai ka ce lot alayhi salatu wasallam yana ce musu auri mata shine sai dai shine abin da fi sarki wato gida a gari kun bai ci wannan yau wayan su masu son zuciya kamar shi a jafariya suka yi amfani da wannan aya wato gina su halatta ma maza saduwa da matansu ta dubura to da su wayannan mutanen zai su ce wa wayannan mutanen suna saduwa da maza ne ta dubura sai kuma ƙur'ani ya ce haula ibanati hunna alharu lakum yawwa inda mata ne babu matsala to amma wannan fasara ce ta son zuciya mun bayyana wannan yawwa son zuciya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce mal'unin man ata imra'atahu fi dubriha duk mutumin da ya zai ke mai iyalinsa ta duburanta Allah ya tsine masa saboda haka wannan fasara ta su ba ba ta yi daidai ba tsara kuke cewa mana ne ha wala banati hunna taru lakum ga ƴaƴana mata sun fi tsarkakuwa wato kenan a gare ku huwa anfa'u shi ya fi amfani wato gida fi duniya wal akhirah duniya da lahira da Allah madaukakin sarki ya tashi hada wato kenan zuriya ta zama tawon su aban kasa sai halicci mace sai halicci namiji ta haka wayannan su su biyu ne aka halatta musu saduwa da junan su kamar yadda wato kenan yake al'ada a ɗabi'ance a hankalce yawa mace da namiji mace da namiji domin kulle shay'in kalaka da zaujain la'allakum tazakkarun amma ya kada mace da mace yar uwarta wannan haramun ne mutlaqan haka namiji da namiji dan uwansa wannan duka yana daga cikin mafi munin zunubin da ake yi wato kenan a ban kasa yawa kamar yadda Allah madaukakin zai ke cewa a cikin wata aya ata'atuna zukurana min alalamin ko mutanen annabi lutu yanzu za ku rika zai kewa maza yan uwanku wato kenan a cikin talikai hakan din yanzu kuna ganin daidai ne wata zaruna ma kalakalakun kuma kun bar matan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta muku shi ubangijinku mina zuwa jikun cikin matanku abinda Allah ya halitta dan ku Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salatu wasalam ko sai ya halicci matarsa a jikinsa domin shi ko wa khalaqa minha zawjaha ko ya nasu tagurabukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga mutum daya shine annabi Adam sai ya halicci matarsa daga jikinsa ko dan me dan amfaninsa to Allah madaukakin sarki ya halicci matanku daga jikinku kuma don amfaninku kuma abinda Allah madaukakin sarki ya zaba muku ku ce ko ba haka ba za ku abin nan eh da ku canja ku da wannan tsarin a wannan bai dace ba bal bari wannan magana ku ji sabuwa antum qaumun adu ko mutane ne yan ta'adda kenan kaga ta'addanci ne ko kuma Allah madaukakin sarki baya son yan ta'adda Allah madaukakin sarki baya son wallahi la yuhibbu kullu kafarin anidin ko yawwa qalu awlamna hada sannan da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa qalu awalanna haka anil alimina sun zo suna ce suna masa abin da sai kai nuhu ai kai lutu ba za mu ja kunnan ka ba mun hana ka abin nan ta hada mutane a gidanka ba eh alamnan haka an biya fatin rijali ba mu hana ka karka karban bakuncin maza ba me yasa ka karba tun da ka kuskura ka karba bakuncin maza kuma sai mu zo mun karbe su to shine sai ke ce musu hawala balati in kuntum fa'ilina jalla amruka wata ayin Allah ke jalla amruka innahum da fi sakarati mai amma wallahi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na rantse da rayuwarka Allah bada kuka kina rantsa da abin da ya ga dama ko yace wallahi na rantse da rayuwarka innahu ko kuma kitabi ga annabi lutu lutu na rantse da rayuwarka inji Allah innahum lalle su waɗannan mutanen naka lafi sakarati wallahi suna cikin magagin su suna cikin magagi hankalinsu ya tashi sun ji labarin mazakyawa don haka sun tashi kaza mutum san zuciya ya yawa wato ke don hankalin mutum sai kan fita ya kauce duk tunanin ka zai ce in ba wannan abin da zuciyar ka take son nan wato kenan ka samu ba sai zama hankalin ka zai tashi ya amahun sun makance gaba ɗaya wato kenan ba sa kallar abin nan don haka shine sai Allah madaukakin sarki ce a gaya musu haula ibadati hunna adhalukum ga ƴaƴa na mata ku yi amfani da su wannan shi ne ya fi muku tsarki domin dama can an halici matanku wato kenan saboda ku ne ma'ana ku yi aure kenan shi ne ya fi dacewa malam muja da yake cewa lamai kun bana tuho walakin ba wai 'ya'yansa yake nufi ba sai dai abin da yake nufi wato kenan kunna min ummati ko suna daga cikin al'ummarsa wa kullu nabiyyin abu ummati kuma kowane annabi wato kenan baban al'ummarsa ne kamar yadda muka riga muka yi wato kenan bayani a baya kamar yadda muka bayani a baya saboda kowane annabi uba yake ta haka yana nufin matan gari su je su ne matan gari ya haramta musu wata kina wannan abin da suka sa a kan nasu to mu je malam fattakullaha Allah madaukakin sarki ce musu to ku ji tsoron Allah abinda kadai zai iya hana mutum bin san zuciyarsa shine tsoron Allah idan ya sa Allah madaukakin sarki a zuciyarsa to shikenan magana wato kenan ta mutu ta haka lota alayhi salatu wasallam ya ce musu fattakullaha jama'a ku ji tsoron Allah mana wala tuzni fi dhaifi dan Allah dan annabi ina roƙon ku kar ku kunyata ni wato kenan dangane da al'amarin abin bakin nan na ai akbalu ma amarkum ku karbi abin da na umarce ku bihi da shi min al-iktisari ala nisaikum ku takaitu wato kenan akan matayenku kar ku kunyata ni an ce wala tukzini wato kenan daga krazaya ko kuma daga kizlan ina ce wala tukzini wato kenan kar ku bani kunya yawa na karbi bakuncin mutanen nan kar ku bani kunya ko kuma daga kizlan ma'ana kar ku walakanta ni na karɓi bakin mutane kuka zo kuka ci mutuncin su ni kuka walakanta don haka na roƙe ku don Allah da annabi wato kenan kar ku kunyata ni kar ku walakanta ni dangane da abin nan din dangane da al'amarin bakin nan nawa alaysa minkum rashidun shidi haka ne ko alaysa minkum rajulun rashidun yanzu a cikin ku duk alasa mutum ɗaya mai hankali duk yawan ku nan gaba ɗaya alasa mutum ɗaya wanda yake shiryayye fihi kabar fihi khairun ay fihi madha khairun yaqbal ma amruhu a cikin ku arasa wato kenan wato mutum arasa mutum daya wanda fihi khairun akwai alheri cikin sa duk yawan ku nan babu mutum daya wanda cikin sa wato kenan akwai alheri yaqbal ma amruhu bihi wanda zai karbi abin da nake umurta da shi nace ku hakuri ku yi hakuri kowa je ya aure a cikin ku wa yatruku ma anhu an duk arasa mai hankalin da zai bar abin da nake hana a kansa dinnan kaga bai dace ba bai dace ba saboda ya kamata a ce a samu wanda zai dauki nasiha a cikin ku ya karbi gaskiya to mu je قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا سيسوك تشمع النبي لوط عليه الصلاة والسلام لقد علمت ai wallahi hakika tabbas kai lutu ka san cewa mala lafi ba ta kamin haƙƙin ba mu da wani haƙƙi a kan wata gini lamarin 'ya'yanka ai in naka la ta'alamu ka san cewa anna nisa'ana su matanmu la arbala na fihin na ba mu da wani sha'awa da gare su ba mu da wani sha'awa wato kenan wala nastahihinna ba ma sha'awarsu ba mu da bukata gare su ba ma kuma sha'awarsu mu kawai abin da muka sa a gaban maza ne ka riga ka san wannan daga da alinta mala na fi baratika min haqqi ka san ba mu da abin wasu malamai suke cewa da sun taba neman ƴaƴansa sai ya hana manyan cikin garin suka nemi ƴaƴansa sai ci abu zai bara ba to su kuma daga cikin al'adarsu da ɗabi'ansu shi ne idan ka nemi mutum yarsa sai ya hana ka to wani yar ta haramta a girgar abada to ya nema sun hana ayi sun nema ya hana don haka yanzu wa'annan ƴaƴan matan na annabi sun haranta a gare su har abada to yanzu idan mun dauki riwaya da take cewa ƴaƴansa yake so aura sai suka ce masa laqad alimta malam nafi baratil kamin haqqi ai ka sai yanzu ba mu da salam haqqi da gare da ƴaƴanka mata sadaka wa inaka la ta'lamu ai ka san abin da muke nemi ko kuma ka san cewa mu ba ma sha'awar mata kwata kwata kuma ka san cewa mu maza muke nema kawai wa innaka la ta'lam ma nurid ai ka san wato kenan abin da muke nufi saboda haka in kana hana mu ka san mu ba za mu hana akan wanda wato kenan wannan ba ai laysa lana gardun ba mu da wani bukata illa fi zukuri sai a mazaje wa anta ta'lamu zalik kuma kai lu da ka riga ka san wannan dan haka fa ayya hajatin fi tikraril qawli alaina fi zalik akwai wani bukatar da suka fada ka maimaita ka fada ka nana ta ka fada ka nana ba wani amfani mata ba mu ruwan da su mu maza muke ne masu da bata lokacin ka kake yi malam suddi yake cewa wai naka la ta'lam ma nurid ai abin da yake nufi wato kenan inna ma nuridu ar-rijala mu fa kawai wato kenan a abin da muke bukata kawai shine maza yan uwanmu ta mu ji mana قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد
مجاملة مجاملة قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاصر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موئدهم الصبح أليس الصبح بقريب Allah madaukakin sarki ce kalu sai suka ce ko kala sai yake cewa haka ne la anna libikum quwwatan da Allah ya sa yana da karfi a gare ku wallahi da ba haka lamarin zai zama wato da magana ne amma an jawabi an shafe jawabin sa law anna bi law anna libikum quwwa da ina da karfi yau sai kai shiru ai ma'ana me wallahi da zan yi maganin ku ko kuma da kun sha mamaki yau din nan da Allah ya sa yana da karfi akan lamarin nan aw awi ila rukuni shadidin ko kuma ina da wato kenan jama'a masu karfi wanda zan taru da su kamar musu a ce ina da ƴaƴana maza manya manya masu karfi Allah da kun sha mamaki ko kuma a'a ni cikin ƴan uwana nake rukunin shadidin ƴan uwana saboda shi lord alaihi salatu wasallam kun san ba dan gari bane ko don haka ba shi da dangi iya ba shi da na baba a garin sun tafi da dan uwansa annabi ibrahim haka zaka jefa da shi a wannan garin da haka suke dauke su a matsayin bako a matsayin ba dan gari ba shi yasa matarsa ma da ya aura yar garin ta kwammace ta sidin da yan uwanta na garin ta bar wato kenan mijinta illa ya ka ƴaƴansa mata tunda ƴaƴansa ne su ne kadai abin da su kato kaga mata ko ba za ka yi amfani da su wajen wato kenan kare mazaje wanda hankalin su yake wato kenan zauce ba kaga anan Allah madaukakin sarki kamar yana ba mu labari ne akan Annabi sallallahu alaihi salatu wasalam da wato kenan barazanar da yake musu law an li bikum quwwatan wallahi da ina da karfi wa kenan laukuntu na kaltu bikum Allah da na yi maganin ku gaba daya wa fa'altu bikum al'afa'ila yau da na muku abubuwa na ban mamaki da na daga muku hankali bi nafsi ni da kaina wa ashirati da kuma wato kenan dangina wali hada saboda wannan dalilin ne gangaro cikin hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahmatullahi ala lutin Allah madaukakin sarki rahama annabi lutin Allah ya masa rahama Allah ji kansa Allah ya masa rahama kuma Allah ya sama cikin wannan rahama laqad kana ya'wi ila rukni shadidi tabbas yana taruwa zuwa ga wato kenan jama'a masu karfi shi yana ga kaman bai da jama'a masu karfi ko yana ganin kaman shi shi kadai ne annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan Allah ji ka annabi masa rahama annabi dudu ai ko shine ma yake da rukunin shadidi yana ga shine bako a gari ba shi da yan uwa ba dangi iya ba na baba wallahi shine yake da dangi oh dangi na iya da na baba ya'ani Allahu azza wajal yana da shi ke da Allah man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya zama na Allah Allah ba sai ya zama nasa to shi da yake da Allah kuma su da suke da shiririta dan haka tun daga nan wannan riwaya take cewa fa ma ba'atha Allahu ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwatin min qawmihi Allah madaukakin sarki bai sake kuma aikowa wani annabi ba face wato kina a cikin jama'ansa dama da shi da annabi shu'aibu su ne wanda mutanen da ba a garinsu suke ba ko ba sa cikin sauran annabawa ko a garinsu cikin yan uwansa wato kina ake aiko shi ko da yan uwan nasa za su kishi ko za su yanka shi ko za su hada kashi da dan uwansu ne kuma dan uwansu suka yanka wa inda zalika akbaratul malaikatu da ya nuna wannan to fa sai mala'iku suka ce masa annahum rasulullahi a ilaihi kai me kake daga hankali mu din da kake ganin ba mutane bane dai to ku menene ma wannan mu manzannin Allah ne zuwa gare ka mu mala'iku ne ilaihi wa annahum la wasula lahum ilaihi karbu da suka haka su suke ai ba wanda sai zo ko kusan mu ma a cikin su karbu da su kawai qalu ya lut haka dai sai suka ce ya kai lutu suke fada masa kenan ya lutu inna rusula rabbika inna rusula rabbika ko rusulu rabbika mu manzannin ubangijinka ne dan yasilu ilaika wallahi ba za su iya taba ko farcen ka ba da za bayan da za su samu saduwa zuwa gare ka ballanta na su ci maka mutunci ko su maka wani abu wa amaru sai suka muce shi an yi sare bi alihi ya ɗebe iyalansa ya kwashe su ya tafi minan laili wato kenan da daddare wa an yi tafi adbarahun kuma shi kuma sai ya bi su wato ya kuna sakatan lahali ya zama wato kenan ya sa iyalansa a gaba sun tafi wala tafi minkum ahadan ahadun kada kowane mutum ɗaya da kar ko mutum ɗaya cikin ku kuskura wato kenan ya ya waiwayo an ci abin da ya faru shine sun zo sun danna kofa lut ya zo kai su ai suke danna mana kofa ai ga abin da ya kawo mu to ku tafi abin ku a wallahi sai mun shiga a ba za ku shiga ba wallahi ba za mu shiga suna kokari su tura kyaure hankalin sai ya tashi yayi tunani ina ma mun yana da matallafa masa wanda kira kan wannan sai malaku suka ce wasu karka daga hankalinka ba abin da za su iya yi ba abin da za su iya yi don haka kai dai yanzu abin da za mu abin da dinka idan dare ya yi shi ne wata kenan sai ka tattare iyalanka ka ce su bar garin su kama hanyar gari kaza kuma kai ma ka bi su kai ma ka bi su idan ka tafi ya za su bita ma na zara bihim duk lokacin da ka ji abin da ya sauka a gare su ka gane ko wala mai wala ta hawala ka tafi sai ka ji abin da ya faru da su wala ta hawala na kum tilkal aswati in ka ji abin da ya faru da su kada sautin nan ya almusji a wanda yake mai daga hankali in ka ji bom ya tashi a cikin garin sodom to kar ku wanda ga cikin ku waiwaya walakin istamiru zahibina ku da ku ci gaba da tafiya ku ta tafiya ku ta tafiya ku ta tafiya ba ruwan ku kar kuwa ya waiwa in lamra ta ka sai dai matarka ita kan wato gidan za ta juya ko in lamra ta ka sai dai matarka ita da yake tana cikin ta malaman tafsirin mafi yawa suka ce wato kenan istisna'un min al-muthbiti an togiya ne cikin abin da aka tabbatar aka ce kar ku kuskura ku juya kaga an tabbatar da wannan abu sai aka ce sai dai matarka ko shine wato ya ce masa fasri bi ahlika fasir bi halik ka dauki iyalanka da daddare ku tafi kaga umarni ne iyalansa kuma dama matarsa da yayansa haka ne yawwa to amma sai aka ce masa wato gidan illam rataka amma banda iyalinka ita ba za ta iya hakuri ba za ta juyo wato kenan ba za ta iya abin ba wa kazalika karaha ibn mas'ud ibn mas'ud a cikin nasa kira'an yana cewa fa asri bi ahlika illa mar'ataka ko yawa cewa sai sai nuna cewa a cikin nasa riwaya an nuna cewa sai dai matarka ita mai juyewa ce saboda haka yanzu umarnin da aka ba annabi lutu alaihi salatu wasalam kenan saboda Allah madaukakin sarki ya nufin zai abin nan sai da su wala tafi minkum hada illa maratan kar kowane ɗaya daga cikin ku ya juya da haka kowa ya ci gaba da tafiya kawai innahum musibuha ma asabahum lalle abin da wato kenan zai same su mutanen garin nan kenan ita ma zai same ta abin da ya sa abin da ya same su zai same ta duk da sai tana aurensa amma kuma ita ra'ayi mutanen garin su take yi don haka tana taimaka musu wajen ba annabi lut alaihi salatu wasalam wahala tana taimaka musu a wajen wannan tsari nasu na kafirci tana taimaka musu akan wannan fasadin da suke yi don haka kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me man kasara sawadu qaumin fa huwa minhum duk wanda ya ƙara yawan jama'a to yana tare da su haka ne yanzu muna tare a nan sai wani ya shigo idan misali mu ɗari ne sai wani ya shigo mun zama ɗari da ɗaya idan matsala za ta samu anan gari ta su tame tare shi in alheri zai same mu anan gari zai same mu tare da shi man kasar sa da kawai bawa mini to ita tana tare da su ga kuma inna mal'abali bin niyati duka suna nan saboda haka Allah madaukakin sarki sai ce ita din musibu ha ma asabahu abin da ya same su to shi ma zai same ta to daga kuma kawansu wata kenan ɗaya kenan kuma suka gaya masa cewa ina ma idan musu lallai alkawarin da aka yi na halaka su wata kenan sallar asuba ne lokacin asuba da lokacin lokacin wata kenan as-salatu yayi nan ne zai abin to shine aka ce lut alaihi salatu wasallam hankalin sai tashi har asuba irin menene limaza lam yakun al-amr al-ana al-ana me yasa ba za a halakar da su yanzu yanzu ba saboda bakin cikin abin da suke yi da irin yadda suka wato kenan takura masa da irin yadda al'amari yake yadda ke damunsa kuma gashi halakar ta zo ta sai ga cewar kai yaushe za a jira har sai asuba suka ce sa kwantar da hankalinka alaysa subuhu bi qarib asuba din kana tsamma a nesa take ne ai ma'ana ba ba a nesa take ba asuba tana nan kusa dan haka yi hakuri Allah madaukakin sarki zai abin din zai zai kawo asubar kuma za su halaka da ka wasa suke cewa komin nisan jifa kasa zai fadi shi yasa ake ta kar mutun ya ruku wala asibanna alladhina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim idan Allah ya jinkirta muku akan wato kenan barna kar ku tsammanin wato alheri ne inna ma numli lahum li yazdadu isma sadaka jinkirin da aka musu dan su kara sabo ne me yiwa akwai saban da basu kara cikawa ba sai zuwa asuba dab da asuba za su kara su cikawa su kama su han li yahmilu awzarahum kamilatan ko yawmal qiyamah saboda ranar lahira kowa ya zo da zunubinsa a kansa cikakken zunubi mai yiwa akwai wanda da sauran zunubin da zai dan kara tukunna da haka ka jirgin samu su zuwa asuba ta ka dutsawar nisan jifa kan zai fadi babu mutumin da zai tsere wa mutuwa haka ne yawwa saboda haka aka ce ka kwantar da hankalinka ai asuba a kusa take ko kana zamanin asuba ba a kusa take bane alaysa subuhi qarib da haka sai kenan sai Allah wa rubuta ki wata masa da hankali to muje wala kan falamma jaa amruna ja'alna aliha safilaha wa amdarna alaiha bijaratan min sijil Allah ba mamdudin musawwamatan inda rabbik وما هي من الظالمين ببعيد Allah ba dauka sarki ce falamma jaa amruna lokacin da lamarin namu ya zo shi lamarin mai halakar da wa'annan mutanen kenan ko eh wa kana zalika inda lulu shamsi ya zo wato kenan lokacin alfid da zaran alfijir ya fito kan ai shi kenan ko sai kokarin fitar rana ko a wannan lokacin ne Allah ce ja'alna aliyaha sai muka sa wato kenan saman kasar wato wahiya sadam saman garin sadam din nan sai ya zama safila shine a kasanta mun gane ban kamar da yake cewa faga shaha ma ga shako abin da lullube ta sai lullube ta da lokacin yayi Allah madaukakin sarki sai ya zo ya sa malaika jibril ya dauko garin haka ya yanko shi ta kasa aka daga garin haka duk activities da suke faruwa akan garin suna ci gaba babu abin ba wanda ya san abin da yake faruwa ga garin an daga shi ga mutane akai mai kowa yana tsiyarsa yadda ya ga dama sama sama sama sama wasu malaiku suka ce ai wasu ruwaya suka ce sai da suka tinkari sama sai aka yi haka outside sai aka sai tungurin sai aka zaka kife kawai kif shikenan shine ja'alna aliyaha safilaha yanzu saman yanzu ya koma ina ya koma wato kenan kasa ta haka amtarna alaiha hijaratan sai zama muka musu kuma ruwan tsakon kanin azaba min sijilin na wato kenan soyayyen dutse a wuta wahiya alfarisiya bil farisiya kalmar sijil kalma ce wadda take ta farisanci ana nufin wato kenan hijarati min din wato kenan dutsi ne wanda aka yi shi da laka qala huwa ibn abbas abdullahi ibn abbas shine ya faɗi wannan magana kamar ka ce tsingaro kaga asalin salaka ne amma da aka soya shi sai ya zama kamar dutse ya zama mai karfi hakan na abdullahi shi ne hijaratin min tin ba asalin hijara ba ne yawwa tinin ne hakan nan abdullahi dan abbas ya fada da wani abbas wa qala ba'dhum ko suka ce a'a min sankin wa huwa al-hajar a'a dutse ne aka bankwaro shi aka bankwaro shi ana kiransa sank shine aka zo aka bai da shi wato kenan kulakule aka bai da shi kulakule na jifa aka bai da shi kamar wato kenan wanda za a daidai wanda za a jefi mutum da shi wa kullum huwa din kuma shi din ma asalin sa ne daga din din ne wa qad qala fil ayati al ukhra hijaratan min din a ayar alqur'ani ma ta fitar da shi a fili wata aya ta ce hijaratan min din min din ko yawa dutse ne amma asalin dutsen daga wato kenan laka aka yi shi mustahajiratun wanda aka kona ta aka soya ta aka soya ta aka soya ta kauyatu mai karfi shadidan wanda take mai tsanani qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce mashwiya ai soya ta aka yi ma tukuna a cikin mai aka soya yana ce mashwi wanda aka soya sayawa da wato kenan mai wa qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace sijil in an ce sijil abinda ake nufi ashadid al-kabir mai girma kuma mai tsanani wato kenan sijil wa sijil ko a ce sijil ko a ce sijil duk wato kenan kalma guda ɗaya ta asalin sa kalma ce farisiya istoribat sai aka juyar da ita sai ta zama wato kenan larabci saboda ta dakulul umam al'umma wasu suna shiga cikin al'umma kuma ka'ida da duk lokacin da aka samu itikak aka samu friction tsakanin yare da yare to dole wani zai yi losing wani zai yi genin haka ne ko yaren da ya yi genin shine ake kiranta alluga hayya yare wanda yake mai kokarin rayuwa rayayyar yare wanda kuma ya yi losing shine alluga almayita daga lokacin da aka samu yarurruka masu yawa zuwa yau akwai yarurrukan da yau babu su sun bace sun bace a duniya kwata-kwata babu su yanzu yana mutanen abin yana greek kaga sai shahara a duniya akan abubuwa amma ina girkawa suke yau babu girkawa ko denmark kaje ba za ka sami girkanci ba amma ga kalmominsa a cikin yarurruka kala kala kala ba za ka iya tara shi ya fomin language kuma yanzu saboda ya riga lalace ya zama abin nan ko a nan kasar mu nan kalu ba za ka akwai yarurrukan da yau babu su yanzu ka je gerawa abocin kada je mutum yana ce muku muni gerawa asalin yan bauchi ke ina geranci yake ko sentence ɗaya ba wanda zai iya maka yanzu har cikin bauchi yanzu ba zai iya maka ko da ke cikin bauchi an ce asalin su ba fulata ne ko ko a ya kuma bauchi ba fulata ne rawanshe ne alayi halin da ba ba geri ba ne to amma gerawan ba za su iya maka geranci ba a yanzu haka kamar yadda lokali za ka ga akwai a cikin munnan fulani wanda ba su iya fulatanci ba akwai kare-kare wanda ba su iya kare-karenci ba akwai bare-bare wanda ba su iya gagaruruwa na bare-bare da babu barbaranci a cikin su to ana samun yare bi asarhi ya kare to amma lokacin da aka sami hitika da wani yakan aruwa wani kalma to larabawa da yake a lokacin larabci yana da karfi sosai to su sun mauri da kaɗan daga cikin da wasu daga cikin kalmomi amma kuma sun juyar da su sun zama kalmomi na larabci saboda haka da a nolanga kalma na farisanci mai yiwa a cikin farisa mai ma yanzu ba za ka samu kalmar ba wallahu ta'ala ala mun gane wannan ina muke nema yawwa mun je falon maja a rusula na ko? falon maja amuru na kai ko? yawwa yawwa in shi ke na ga gudu ƙauluhu mandut da fadin allah maɗaukakin sarki da yake cewa mun aika musu da hijatin min sinjilin mandut mandut ɗin nan wasu daga cikin malamai suka ce mandudatin fi sama'i wato ai tun daga sama aka soya ta tun daga sama ai mu'iddatin lidhalika an tanade ta saboda wannan wato kenan ya ce mandud wato kowane mutum daya a cikin mutanen Sodom aka yi masa dutsen sa wanda za a jefe shi da shi aka soya shi an ajiye shi dama saboda jifansu bayan an daga garin an kifar da shi kuma kowa aka jefo masa wato kenan ko kuma la Allah Allah alam sai an jefe mutum an kwade shi sannan sai a daga garin wato kenan a kife a kansa yanda Allah madaukakin sarki ya abin nan kenan wasu malamai suka ce mandud ana nufin wato kenan yadda bai ba'dha ba'dan fi nuzuliha alaihim an an ce mandud shine ana jefowa daya sake jefowa gaba daya kamar da ka samu bindiga ta ta haka ake jefowa kan mai uwa da wabi to haka aka jefo musu wato kenan da wannan musawwamatan kuma wato kenan kowace tana da alama sima hum fi wujuhi alama su daga abin nan ma'ana wannan shine yana ce musawwamatan shine wato kenan an yi labelin din su labeled yawa kowa wannan a rubuta sunan wani dan wani dan wani dan wani shi zai jefa wannan ma kowa da nasa in an jefo idan guda bakwai aka baka to duka za su ta ta ta ta su harbi mutum kamar da an yi an bugo artashi fa fa fa fa fa zai iya samu mutum da zai samu mutum guda goma za su iya samun sa guda biyar za su iya samun sa wanda ba rabar su za su zo su wuce ta gefen sa to amma su din da duka gaba daya an yi musu wata kinan alama ai mu'limatan dukansu an musu alama maktumatan an yi stamping dinsu maktumatan alaiha asma'a ashabiha sunan kowa akwai a rubuce a jikin nasa dutsen kullu hajarin maktubun alaihi ismul ladhi yanzil alaihi kowane dutse an rubuta sunan mutumin da zai maka in yi wato kenan an fara ruwan wato tsakokanin wato azaba din malakata da yake cewa musawwamatin ayyawata kenan a mutawwaka biha majaja min hamba wato ke an sa su sun yi ja an soya su an soya su an soya su hakan nan Allah madaukakin sarki sai ya musu wato kenan ruwan wannan wato kufanin azaba da kuma jibril alaihi salatu wasallam shi aka aiko wato kenan ya zo daga garin wato kenan yake ba sannan fadin Allah da yake cewa wa ma hiya min az-zalimin bi ba'idin ita wannan tsakonkwanin da za a jefar ba ta nesa da azalimai ba mun gane wannan aiwa ma hadhihi nikma wannan azaba mimman tashbihu bihim tana da ba ta kasance daga cikin abin da ake kamanta su da shi ba fi zulmihim a cikin zulmansu wato wannan azabar da aka musu ba an jefa musu tsakonkwanin azaba ba to ba ta nesa da kowane azalimi ba kuma a yau ba wai sai su su kadai ne da ake kwatanta su su a a yau ma Allah madaukakin sarki zai iya jefowa azabar akan kowane azalimi wanda Allah madaukakin sarki wato kenan ya ga dama akai ya gangaro cikin hadisi a cikin sunan daga Abdullahi dan Abbasin marfu yake cewa man wajadtumu ya amala amala qauma lutin duk mutumin da kuka same shi a cikin wannan al'umma ta ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam jihar nisa sallama kenan duk wanda kuka sami shi yana aiki irin aikin mutanen da annabi lutu suke yi shine namiji yana zai kewa namiji dan uwansa faktuluhu to hukuncin sa kawai ku kashe shi ko kuma faktulu alfa'ila wal maqula da wanda yayi da wanda aka yi da shi to shikenan wanda sai a kashe su a share su kawai saboda wannan musiba musiba ce ta wadda take damfare da aƙida bayan barnar da take cikinta tana da musifu kala-kala wadda take wata ke idan mutum ya fara ba zai iya denawa ba sai dai wanda Allah ba da kukin sarki ya tsere da shi illa marahima rabu kuma daga cikin aƙidan da take da shi shine cewa wanda yake zai kudi shaidan ya riga ya sa a zuciyarsa shi alfa'il wal maqulbi da wanda yake da wanda ake yi wato kenan da shi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci wannan lamari sosai ce duk wanda kuka ga suna yi da fa'il da maqul bihi duka a share su kawai kawai just kaman wala Allah ko mutanen wancan garin mutanen China ne ko akidar da suke da ita shine duk lokacin da suka ga mutum ya ya karɓi rashawa ko sau ɗaya karɓi cin hanci kawai a share shi hannun da ta kamu da ciwon kansa a sare ta shi ke sai jikin ya tsira saraka in sun ga mutum ya karɓi hancin hanci ko ya kai matsayin minista ka karɓi cin hanci sau ɗaya to hukuncin ka kawai dilishin ne ko a wata ƙasa ka yi karɓi cin hanci landa suka dawo da kai ƙasarsu to sunan ka kwanan ka ya kare saboda kar wato kenan ya yi tasarri zuwa ga sauran mutane annabi sallallahu alaihi wasallama yana da irin wannan fahimta akan wayannan mutane duk lokacin da aka ga wani yayi da shi fa'ilu da maf'ulu bihi saboda kar su lalata al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato duka wato kenan a shari wa zahaba al-imamu shafi'i imamu shafi'i anasa wato kenan ya tafi tare da wasu jama'a cikin malamai na lokacinsa ila anna Allah idza yuqtal sawa'an kana muhassinan aw ghayr muhassin duk mutumin da aka kama shi da lulu za a kashe shi ko ya taba yin aure ko bai taba yin aure ba kaga kenan kaman yana karfin magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa uqtul fa'ila wa maqul bi dan ya kawo shi ne alal idlaqi bai kawo kaidi ba bai ce in yana da aure ko ba shi da aure ba in yaro ne ko kuma wato kenan babba ne ba a'a amalan bi hadal hadisi saboda imamu shafi'i yana aiki da wannan hadisi din to da kake bace ba sai lalle maganan yayi aure ko ba abin wa zahaba imam abu hanifa amma imamu abu hanifa shi fahimtarsa ila annahu yulqa min sha'ikin wato yadda za a yi shine sai a kwatanta irin azabar da aka yi ma mutanen annabi shine a daga shi sama kan falwaya kan ba ba falwaya ba mai ake kiransa wannan ya dalbato yauwa sai a kai shi kan dalbato sai a kai shi kan dalo ila shahiqin sama da dalbato mun gane ko sai a jefo shi sannan bayan an jefo shi kuma wayar tabi bil hijara a rika jefo wato kenan duwatsu a wannan lokacin kaga yanzu tunda yake Allah kawo mu zamani mai sauki in an jefo shi kuma sai a biyo shi da artasai ba wato kenan na bindiga kama fa'ala Allah bi ya kare kamar yadda Allah wadda ga gizar kema mutanen annabi lodo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam kuma wanda shine ra'ayin sayyidina ali bin abi talib yace shi kuma yace adabi gini da yafi kowanne tsawo to kaga mu yanzu abin da yafi kowanne tsawo dalbato ne sai a samu dalbato kawai sai a jefo shi sai ina ba da da da bullet sun rarrike iso shi da bullet din wallahu ta'ala a'lam wa ila madiyana lokaci yayi to alhamdulillah zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ba da kuɗin sarki an bada da amma muka kusa da Allah ba da kuɗin sarki ya fahimtar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara Allah ya gafarta mu